بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha bakwai ga wata na biyu watan safar da hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa biyun watan tara miladiya na 2023 za mu yi darasi na goma sha biyu a cikin littayin hirasatul aqida na al'ustazu doktor nasir abdulkarim al'aqi za mu tashi safaha ta 62 inda mala yake cewa ikhtilafu sahabati wasalafi salihi lam yasil ila tanazu'i wal iftiraq mala yana mana magana akan abin da ya shahi asalin abinda ake cewa aƙida lahiyayya ingantatta sannan kuma waɗanda aka amsu wannan aƙidar daga wajensu su ma ya suke yanzu bayanin da malam zai mana a yau malam ce ikhtilafus sahabati sabani da ake samu wasu lokuta a tsakanin sahabbai wasalafi salihi sannan kuma sabani da ake samu daga wajen magabata na kwarai wannan sabanin wanda mun gani ba a samun shi a cikin abin da yake na ƙida ne innama ana samun shi a cikin abin da yake furu'u ne amma al'usul mun ga karatun da ya wuce cewa ba a samu sabani tsakanin waɗanda magabata ba malin ce wannan sabani na fiƙihu ko na fahimtar wasu abubuwa to wannan su ma a karan kansu lam yasil ila tanazu'i wal iftiraq bai kai su ba zuwa ga matsaya ta at-tanazu shine rigima ko kace rikici wal iftiraq kuma haka da abin da ya shahi rarrabuwa kenan duk da cewa an saba tsakanin wani da wani amma wannan sabani bai kai su zuwa ga ai ta rigima ba sannan kuma bai kai su ba zuwa ga a samu sabanin cewa wane ya kaura cewa wane za mu zo mu ji tun daga lokacin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da waɗanda suka biyo bayansu a kan manhaji da tafarki na sahabban malin ce ikhtalafa sahabatu radiyallahu anhu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi masaila muhimma وأمور وأحكام كثيرة ما التي اختلف الصحابة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنسى مساباني أتكانوس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باين متور النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace fi masaila muhimma a cikin matsaloli masu mahimmanci wa umurin da wasu al'amura wa ahkamin kathira da wasu hukumce-hukumce masu yawa fahimtar abubakar kaza sai ya zama to fahimtar umar kaza amma ba a taɓa rawaito maka cewa ba ana rigima tsakanin abubakar da umar me yasa saboda za mu zo mu ga wannan saɓani in ma suka same shi ina suke komawa malacin lakin lakin ikhtilafuhum kana yantahi ala muqtadal kitabi was sunna yace bari sabanin waɗannan mutane gaba ɗaya yana tikewa ne kana yantahi kenan yana kaiwa zuwa ga ko yana tikewa zuwa ga ala muqtada alkitabi was sunna abinda qur'ani da hadisi suka kumsa ba kawai ba girgije ido zaka yi ko kuma ka girgiza wuya ka ce a kawai kaza za a yi to ko sabanin aka samu zaka ga cewa wani ya dogara da dalili kaza a daidai lokacin da shi kuma wani da dalili kaza ya dogara kuma kowanne daga cikin biyun tsakani da Allah ne yake yi ba interest ne yake kare ba mali ce imma bil ijma'i aw al amali ala ma yatarajjah ko ya zamanto an samu ijma'i ko ya zamanto aw al amal ko kuma aikin da aka aikata ya nuna haka ala ma yatarajjahu akan abin da ya hirin jayi to zaka same su in dai dalili ya tabbata to ga za su karkata yanzu misali ka ɗauki matsala daga cikin masail na alwalla misali idan ka ɗauki za ka samu da yawa daga cikin mutane a yau idan ya zo kurkura baki ruwan da zai ɗauko daban na kurkura baki idan ya kammala kuma ya ɗauko na shaƙa ruwa shi ma daban alhali dalilai wanda suke ingantattu wanda babu wani ƙura tare da su tsakanin kurkura baki da shaƙa ruwa a kamfata ɗaya ke musu idan na kwaso ruwa haka zan zuba a baki na in kurkura sai in zubda dan wanda ya sauran nan sai in shaka shi ba sai na sake doko ruwan ba kuma to kaga zaka samu wani na haka wani na haka kuma kowanne daga cikin biyu na iya da magabaci to amma wannan magabacin ina ne dalili yahi karhi shine ana hada su a cikin kamfata guda ɗaya to kaga hatta da wanda zai rike wancan ya sha bamban da wanda shi kuma kawai kitabun ra'asi to shi ne ma alai yake cewa awil amal ala ma yatarajjahu yace aw yafsilu fil umuri al khalifata ko kuma ya zamanto an samu rigima wani ya ce kaza wani ya ce kaza karkashin fahimta kaza yanzu yafsilu fil umuri al khalifa sai zamanto khalifa ko kuma jagora sai zama to shi ne zai rarrabe tsakanin waɗannan masu rigima sai a ce a kaza ne daidai saboda dalili kaza da kaza da kaza wannan kuma ala ya kawo alkhalifata a lokacin da ake khalifanci ko a lokacin da kuma mafi yawa wanda za ka samu yana ɗosanuwa zuwa ga shugabanci in dai a addinance ne to ba za ka same shi ba jahili game da abin da shi addini za ka samu ya san abin da ake nihi da addinin sannan kuma iya da idan shi a buɗe yake a wannan ɓangaren a yau ne za ka samu mutum a matsayin shugaba wanda in ba a yi hankali ba fatiha kirki aka tsaye da wanda suka iya karatun ƙurari ba zai iya karata ta ba amma a wancan lokacin ba al'amuru ya tali shi yasa abdullallala usman ibn fodiyo lokacin da ya kafa imburatoriyar su sokoto kaga an gina abubuwa akan abin da ya shahi akan abin da ya shahi addini da haka za ka samu mafi yawancin wanda za a nada a matsayin sarki shi ne kuma shi ne malam shi ne limami da haka ba za a ga masallatai yin juma'a ina ke yinsu a kofin masarauta ake yinsu saboda shi sarki shi ne limami kenan ko da wata rigima ta taso to wa zai iya kashe ta sarkin zai kashe ta shi ne malam ce alkhalifatu ya zama to khalifan shi shi zai shiga tsakani ta bangaren bayyana dalilin wanda ya hujja malice au ahlul halli wal aqd ko kuma abuta warwarewa da kullawa su kuma wannan a cikin al'umma ake samun wasu mutane nutsatsu wanda suka san addini sai a wakilta musu wasu abubuwan da la'alla babu wani dalili karara a kai sai su yi abin da ya kamata lokacin da umar ibn khattab allah ya ji kanshi da rahama allah ya rada shi lokacin da ya zo mutuwa ko wajen khalifantar da waye zai zama khalifa bayan shi yani wa zai zama amirul mu'minina kaga anan abubakar siddiq lokacin da ya zo da suwa shi me yace yace yana ba su shawaran cewa su doki umar a matsayin khalifa amma lokacin da umar ya zo da suwa ya so yin haka abin ya gagara sai aka kafa aka kafa wani committee su abu ubaida amir ibn jarrah su ali ibn abi talib su usman ibn affan su abdurrahman ibn auf wannan jigajigan masu imani su aka kafa mutum guda shidda aka ce wannan ku ne ahlul halli wal aqd ku ne ma'abuta warwarewa da kullawa game da abin da ya sha al'amarin musulmi aka zo kuma suka zaɓo wa suka zaɓo usman to ala'ayi kenan waɗannan suna abubuwan da ake komawa zuwa gare su malika cewa au yabqa al-khilafu au yabqa al-khilafu sa'igan ko kuma ya zamanto in ba samu ijma'in ba ba samu wani aikin ba da ya tarajjahu haka ko ba samu wani khalifan da zai iya warwarewa ba ba samu ahlul halli wal aqd ba waɗannan hudun sai ya ce au yabqa al-khilafu sa'igan ko kuma ya zamanto sabanin akwai shi amma sa'igan ya'ani sahlan wani abu ne mai sauƙi ana iya fahimtar mi ana iya fahimtar juna wanda an rayu tsakanin abubakar da umar akan wasu matsaloli umar yana ga kaza abubakar yana iya ga kaza amma wannan bai taɓa sa aka rawaito maka cewa ana rigima tsakanin abubakar da umar ba mun fahimci wannan wannan iya da mahimmanci ƙwarai da gaske idan muka gane wannan sai mu ɗauko wata gabar da la'alla za ta iya zamantowa tunasibul maqam irin rigingimu da za ka samu wasu lokuta ana yi tsakanin ƙungiya ko 'yan ƙungiyoyi sai ka samu aƙida su ɗaya komin su ɗaya amma sai ka samu wani yana ƙin wani wanda wannan kuskure ne ba ka da ikon da za ka ƙi mutum sai lokacin da ya ƙi Allah ko manzan shi ko ka nuna cewa kana ƙyamar shi sai lokacin da ya ƙyamaci Allah ko ƙyamaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko kuma a cikin tahiyar da ake ta musulmi ya taba wata gaba mai mahimmanci misali baraka ya kawo tsakanin mutane kuna makamancin wannan a wannan lokacin kana da wani dama amma in ban da shi baka da ikon da zaka iwa ne saboda wai kawai ba kungiyar ku ba wanda wannan kuma abubuwan suna bayyana kamar da muka karanta su a cikin masailu jahiliya ko iya daga cikin ɗabi'a irin ta 'yan jahiliya sai kowa kirkiri nashi kuma kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa yana alfahari yana kafafa da nashi ka tsaya akan alkitabu wa sunna in an samu sabani ma tsakaninka da kai da wani to wannan sabanin kar ya zamanto wani abin da zai kawo rigima tsakanin ka da ƴan uwanka musulmi wanda wannan shine abin da maliki ambata mana nan matakar dai mutum ba wani abu ne yazo da shi daga wajen addini kuma yake ta kokarin kare wannan abin da dora mutane akan shi to kaga wannan dole amma mutane bayani cewa ku yi hankali da abin da wani ke kira zuwa gare shi amma wasu khilafat wani sabani wanda yake sadai ka dauko misali mas'alar kama hannu ko sakin ta bayan an taso daga rukuyi kaga mas'ala ce ijtihadiyya babu wani nasi karara da yazo bayani akan ta ga yadda ake fahimta ce ta me ta malamai amma idan ka zo aka tsaya wannan akwai hadisai da dalilai sun wuce a lissafa ana ɗora hannun dama akan hannun hagun a yi karatun sallah amma lokacin da aka ta yi rukuyi aka taso daga rukuyi riƙe hannu za a yi ko kuma sake shi za a yi za ka ga wani ya saka wani kuma ya yi wani kuma ya kama to kar wani ya kyamaci wani saboda babu wani nassi karara wanda yake nuna akan cewa in ba kai ka zanna ba ka da matsala to akwai irin waɗannan abubuwa ko misali irin su jalsatul istiraha lalle sunna ce tabbatatta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma me hukuncinta mustahabbanci ba za ka tada jijiyan wuya ba ai ta rigima da kai akan me jalsatul istiraha matakar mutane ba inkarin abin su kai ba ka san inkari daban shi abin da ya tabbata da sunan addini kullun karanta shi mutum ce bai yarda ba akwai matsala a lokacin kuma kowane irin rigima ana iya shi amma ya yarda addini ne amma shi yanzu bai yi ba ko na makamancin wannan wannan daban to shi ne mala alai ke kwatanta mana cewa au ya bakal khilafu sa'igan ko ya zaman to sabanin da za ku tsakanin ku ya zaman to sabanin ne mai sauki kenan wasu abubuwan da suke dama sauki gare su a cikin addini kenan kar ku tsananta wa kanku akan su wanda wannan kuma yana ƙara nuna mana cewa addinin nan wasu matakaiya ne gare shi wanda nan ake zawa a tsaya ba tunaninka bane ko tunanina ko ra'ayina ko ra'ayinka a abin da yake addini ne a nan da za mu tsaya shi yasa wasu suka ɓaci a dalilin sun mi sun yi guluwi abinda bahaushe ke cewa ya wuce makaɗi da rawa eh ya wuce gona da iri ko ya yi guluwi in ka ɗauki irin hawari in kai kariya su ce maka kahuri ne kai ya kai ka tari kai gulman wani a ce kahuri ne kai tun kabar musulunci a tsarin su a tsarin su ba a tsarin addinin allah ba to kaga wannan mai suka yi lalle gulma da ƙarya ayyuka ne wanda addini bai rarrasu ba to amma dan mutum ya su baka ya hutu daga cikin musulunci a dalilin tunanin ka kai sai ka bari addinin ne zai bayani cewa ya bar musulunci ko bai musulunci ba amma baka da dalili daga addini baka da ikon da zaka kausasa a inda ba addinin bai kausasa ba ko kuma ka sassafta inda addinin bai sassafta ba malai ce wa fi zalika kullihi a cikin haka gaba daya lam yasil al-amr indahum zaka samu al'amarin sabani tsakanin waɗannan magabata bai kai ba ila haddi tanazu'i fi din ta bangaren da ya shahi kaiwa makura na rigima a cikin addini wala liftiraq ko kuma rarrabuwa wani kama hanyar shi wani kama hanyar shi to anan ko mu fahimci idan ka ce kar a rarrabu za a zo a haɗu za a haɗu akan miye akan gaskiya alkitabu was sunna ala fahmi man ala fahmi salafil umma ba akan fahimtar wani ba a yau sai wani yake dagewa akan cewa bid'o'i kawai zai raya sai ka biya shi ku ta bid'a sai ka koma gehi abinda ka fahimta tsakaninka da Allah a matsayin cewa shine addini ka kira shi in zai zo in zai zo kuma ya zama to da shi bai saka ba cikin shi bid'a da yake ciki ko kuma ya zama to misali yanzu an zo sallah za a yi duk ayyuka ga su nan burjik sun wuce a lissafa wanda duka kwata-kwata babu karatun addini a kansu amma kuma kun kirkira saboda kawai kun jima kuna yi ko kuma haka kuka tashi kuma kuka ga ana yi sai ai biyayya akan wannan babu zancen biyayya akan wannan malike cewa wala liftiraq wal wal khuruj ala al jama'ati ko kuma mutane hutu daga cikin jama'a walam yabghi ba'dhum ala ba'd su waɗannan magabata shashin su bai yi ta'addanci akan shashi ba misali an kun samu rigima wata ɗan ƙararrama kawai sai ya tashi ya ta'addanci akan ka ko ya kashe ka ko ya zubar da jininka ko abu ko na makamancin wannan kamar da zaka samu khawarij suna yi ko ba haka ba khawarij waɗanda suke kafirta musulmai a dalilin dukkan wani aiki na ɓanna da suka aikata yanzu cikin shekarun da kaɗan da suka gabata an fuskanci matsala ta khawarij a ƙasar nan da sauran ƙasashen da suke kewaye mu ko ba haka ba sai a suka mutane a masallaci sai a kashe su ko kuma bayyana cewa mu tafarkin mu kisa a kisa tafarkin ku nami ba dai na Allah da manzon shi ba wani abu ne wanda yake hede in na ku ne ku a kanan kanku baka ji ɗaya daga cikin su mace yake in ma baka da bindiga samu wata wuka ka sa a cikin duk inda kaga karka yanka kawai wannan wani addini ne to za ka samu su magabata don sun samu saɓani akan wasu abubuwa ba sa ta'addanci akan yankunsu ba sa yi wanda wannan kuma shine wajibin abin da yake ya kamata mu fahimta a da suna addini ba kawai zaman tuba don kana fahimta kaza kana ga cewa don ka fahimci kaza wani bai fahimci kaza ba kuma wannan abin addini ma ya bada sassabci akan shi addini bai takura akan shi ba sai ka zo ka takura ka ɗauki ma addini kamar wannan abin ne kawai shi kaɗai wannan kuskure Allah fahimtar da mu malice faqad ikhtalafu fi mautin rasuli sallallahu alaihi wasallam zaka samu sahabban nan sun yi sabani game da rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa wan hasaman niza'u sannan kuma bi mawqifi abi bakrin wan hasama ya'ni wantaha rigimar da aka samu ko rikicin da aka samu sai ya kare ta ina bi mawqifi abi bakrin siddiq radiyallahu anhu game da matsaya ta abubakar siddiq an shelanta cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rasu umar ibn khattab ya zare takobin shi tsaya cikin masallaci ya ce duk wanda ya sake maimaita wannan kalma ta cewa manzala salasala ya rasu umar ya ce zan sarki wurin shi an shiga rigima ko ba shiga ba an shiga rigima to amma za ka samu kamar da malai ambata maka a baya ya ce za ka samu sabaninsu yantahi ilal ila muktadal kitabi wa sunna yanzu lokacin da abubakar siddiq yana can wata anguwa a cikin garin madina lokacin da ya zo ya iske yadda al'umma take a cikin masallaci taƙin taƙin ya wuce ya shiga ɗakin aisha radiyallahu anha ya shi ci dama ya iske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an lullube shi da wani abu lullubewa ya ɗaga huskar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sumbaci manzala sallallahu alaihi yake cewa ibda hayyan wa magitan ya rasulallah nagarcacce ne kai tsarkakacce ne kai ko kana rayu ko kabar duniya a lokacin abubakar siddiq ya yi addu'a ya huto sai ke ciwo mutane a cikin masallaci umar kuma ya hana kowa ya magana ya kasa ya tsare ba wanda ya sai magana sai hukumatul haja sai ke cewa ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut yace ya ku mutane duk wanda yake bauta wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to daga yanzu da nake muku magana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa faɗi wannan magana abubakar yanzu wannan kalmar ta rasuwa a karan kanta ta mutuwa sai ku ta rigima da yan bida baka isa baka ce wa ya mutu sai dai ka ce ya faki ko ya ƙaura alhali allah ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma innaka mayyitun wa innahum mayyitun وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين abinda Allah ya faɗi da lafazin da Allah ya faɗi sai a hana ka sakat ka faɗi ka faɗi a ce ai dawa baka sama zalla kuna baka mace wannan to Abubakar Siddiq ya ya ambata musu kaga babu wani wanda ya isa a cikin al'umma ne daga kai ya ce yahi Abubakar fahimtar addini abubakar siddiq shine mutum na biyu a cikin wannan al'ummar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mazalla ke cewa da za a auna imanin abubakar a ɗauko imanin mu ya ayyuwan nasu a haɗa a waje guda a ɗora na abubakar a waje guda sai ya rinja mu gaba ɗaya da gaske ne zuciyar ta yi babu zancen wasa a cikin a cikin abubakar to abubakar ya musu wannan hutuba ya karanta musu wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ana karanta aya Umar yana maida takobin shi a cikin mi cikin gidanta ya koma gehe shi ma ya kiskirin sai yake cewa wallahi yace shi wannan ayar ya mamance da ita gaba da jiye kamar bai taba jinta ba saboda kamar da ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa sun shiga tashin hankali a ranar da aka shelata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi duniya duk wani abin da kake so a cikin rayuwarka ka kadarta shi ko mine ne to ka ɗauke shi limkin da bai da iyaka irin wannan ne sahabbai suke son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce yau sun rasa shi ba za su ƙara ganin shi ba kaga dole a shiga cikin rigima dole a shiga cikin tashi hankali shi ne ke cewa garin madina bai taɓa shiga tashin hankali ba sama da ranar da aka shirya ta mazala sallallahu alaihi wasallam ya rasu to kaga sun yi sabani akan haka yanzu lokacin da aka zo hatta lokacin da aka zo wanke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa an nujarridu rasul sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu al-mauta aw nughassiluhu fi thawbihi zamu hudda mashi tuwayin shi ko zamu wanke shi a cikin kayan shi nan suka tsaya ana inda inda suka suka ji wani sauti daga sama kamar da hadisi yana cikin ahkamul janaiz mal albani ya kawo shi suka ji wani sauti daga sama ana ce musu la tujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ku tudda mushi tawaye shi ko wanke shi haka to malam shine yake ce anan man kana yake cewa bi mawqifi abubakar wa qawlihi da fadar abubakar man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda yake bautawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya tabbatar da cewa lalle wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wa man kana ya'budu allah wanda kuma yake bautawa allah fa inna allah hayyun lalle allah hayyun ne rayiye ne la ya mutu baya mutu wa ta'ala qawluhu ta'ala sannan abubakar ya karanta fadar allah subhanahu wa ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul lalle ku sani annabi muhammad sallallahu alaihi sallama manzo ne wanda manzanni sun gabace shi min qablihi rusul afa in mata idan ya mutu aw qutila ku aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku koma kan sawun ku sawu kan gurbin ku na kafirci Allah ce wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya koma baya yace tunda dai manzo sallallahu alaihi ya rasu shikenan to mu addinin mu hasa Allah ce falan yadurra Allah shay'a wanda ya haka ba zai cutar da Allah da komi ba wasa yaji dillahu shakirina su kuma wanda suka tsaya suka bauta wa Allah Allah zai sakanta musu akan godiyar da suka yi na bauta wa Allah subhanahu wataala maliki cewa ba'da hadha niza bayan wannan ja'in jari aka samu sallama aljami'u gaba ɗayan mutanen suka meka wuya li qada'illahi subhanahu wataala game da abinda Allah mai girma da buwaya ya zartar summa hadathat qissatu saqifa yanzu bayan an kammala wannan kowa ya shiga cikin yanayin shi sai kuma bayani akan saqifatu bani sa'ida wa zai zama shugaba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen garin Madina wasu daga cikin suka ce ai zai zamanto a cikin mu ne ƙarshe abubakar da umar aka zo aka ba su labarin cewa fa adrikun nasa kuriski mutane sun samu saɓani a waje kaza abubakar da umar suka tafi da wasu daga cikin sahabbai ana magana akan wa zai zama shugaba tunda al'umma babu yanda za a yi ta tahi dole sai da mi sai da tahi da shugabanci ko tahiya za ku yi mutum biyu to ku ayyana ɗaya a matsayin mai a matsayin shugaba mahimmancin haka za a zo wani mawukifin da za a tsaya ana tarar duki wani za a yi wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza kai ka ce kaza kake gani ni kuma in ce maka a ni kaza nake gani na uku mai ce shi kuma kaza yake gani na hudu ya ce shi ma kaza yake gani to anan wa zai iya yanke ta shugaba shi da Allah ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan Allah baka irin wannan matsaya to duk lokacin da aka yi azama akan ga abin da za a yi to kuma sai a dogara ga Allah subhanahu wataala babu wani cece ku ce me yasa kaza ai ni ba na yi ba saboda ba a ɗauki shawara ta ba kuma makamancin ba haka wannan nan daurin shugaba yake yake bayyana to shi ne malam yake cewa haka aka samu sabani a saqifatu bani sa'ida yanzu zai zama shugaba ƙarshe hadisi ya tabbata cewa lalle shugabanni za su kasance daga cikin ƙuraishawa a lokacin mutanen garin madina babu sha mazala salatar ya ambaci haka magana ta riga ta ƙari aka zaɓi abubakar siddiq a matsayin mi a matsayin shugaba a daidai lokacin da abubakar ya fara ayyana umar umar ya nuna la abubakar kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kuma akwai isharatu da yawa wanda wazalla ya masu habbai akan cewa lalle abubakar zai iya zama khalifa bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da mazala yake rishin lahiyar na jiyan da ya sai ke cewa muru ababakar mifal yusalli bin nas mazala sallallahu alaihi yake cewa ku umarci abubakar siddiq ya yi sallah ga mutane ita aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulallah abubakar mutum ne bakka mutum ne mai yawan kuka idan ya tsaya inda kake tsayawa ya bada sallah ba za a ji ma me yake faɗi ba abubakar manzala sake cewa muru ababakarin fadi yusalli bin nas ku umarci abubakar yawa mutane sallah me yake nuni manzala ya amintar da abubakar akan addini wanda kuma addini sallah tana ɗaya daga cikin mafi girman rukunni a cikin addini idan aka amintar da mutum akan addini me zai hana amintar da shi akan harkar siyasa min babu aula abubakar siddiq lalle bai so ya amsa ba amma haka ta faru kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka mashi to shi na da malaki can nan ma kaga an samu sabani amma sabani ne wanda nan da nan abun yake zuwa ya wuce saboda an karanto dalili an yi bayani magana da ya riga ya gane malaki wata nazu'i sahaba haka kuma da ja'in ja da aka samu tsakanin sahabbai fi man yakhlifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan wa zai zama khalifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace fi imamatil muslimina a bangaren da ya shayi jagorancin musulmai وانتهى النزاع واجتمعت الكلمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاء جاء قاري كلمة تحدو أكن شوى أبو بكر شيدي جاغورة الأمة كما حكا أكي شيني جاغورة تنا الدين شيني جاغورة تنا أبن دي شاي سياسة غدانا ونرى الله ودور أنا أبو غدابي تاري سكي تهيا أصلي الربا الفصل بين الدين والدولة an raba tsakanin harakan da ya shahi addini da harakan da ya shahi jagorancin ƙasa a wasu lokuta kusan a daula daula islamiyya ta ƙarshe a daulatu al'usmaniyya tu a turkiyya kusan a lokacin aka zo bayan an yi rigiman da aka yi ƙarshe dai aka zo aka alfasul bai dinar daula da irin abubuwan da aka yi a rabba na jagorancin malaman kirista su ne shugabanni su ne malamai ana ta yi a cikin haka aka zo da aka shiga cikin wasu yanayi aka yi aka kira shi da suna saura juyin juyi hali ƙarshe da aka zo sai aka ce to shikenan a raba abin da yake addini daban ku dai can masallaci ku dai abin da ya shayi jagorancin ƙasa kuma da gudanarwa wannan kuma ku bar mu ɗan duniya za mu yi shi haka aka yi kuma shi ne abin da yau demokuraɗiyya take ne take kulle ma gindi idan ma ana maganan harakan da ya shayi jagoranci in kana maganan addini to ca za a yi kai tsaye ca za a yi ga wani rigimin me zai kawo mutane rigima a cikin al'umma yanzu mutumin da zai ce a yi demokuraɗiyya bai zama ɗan rigima ba kai da ka ce ba abin haka ba ko na babanka ko na gidanku ko na garinku ta kai abin allah da manzan shi sai a ce kana so ka tada zaune tsaye to wannan iya daga cikin abin da ya zama to ƙalubale ga duniyar musulunci raba tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu da aka yi a irin haka sai a zaɓo wani gashi a matsayin shugaba amma wata ɓangaren addini la yusu min wala yughni min jahilun murakkab cikakken jahili ne na ƙasa da ƙasa ba abin da ya rage ba abin da ya sani a cikin addini wani ya magana suna addini sai a ce a amma an kan lura tahiyar da ake har a yau wanda su ba musulman ba sun san cewa tahiyar nan tahiya ce ɗaya da haka za ka samu suna yi wa addinin su hidima kuma a daidai lokacin da kuma suna jagorancin ko da ta ƙarƙashin ƙasa ne abinda zai ƙara nuna maka haka waya kama na addinin kiristanci yankin afirka mulkin mallaka kusan wani abu ne wanda su suka zo da shi idan dai a ce me ake kira shi da suna sun zo ne saboda su yi istimar su yi mulkin mallaka to bai kama magana addini tunda ku kuna ga cewa kar ai magana duk wani abin da ke amma suna addini ashe su usturai da suke suke bugu da mi da dutse guda daya to haka kalma ta zo ta haɗu akan abubakar siddiq shine kwamanda na yaƙi shine jagora a masallaci shine duk wani abin da yake da alaƙa da abin da ya shafi gudanar da al'umma da tsayar da su su tashi cikin dare suna yawo cikin al'ummarsu su ga me yake damun mutane ba zaman to ba kawai daga an naɗa ka tuhuma magana ta riga ta ƙari dama ganin shi da kuke saboda za a yi zaɓe ne yanzu an zaɓe shi ke nan ƙari ya ɓace ɓat ba kwa jin labarin shi sai kuma lokacin da yake ga cewa buƙatar shi zuwa gare ku hannu ya ɗan fara kunno kai a lokacin kuma zai zo ya riƙa laɓan ku yana zama da ku haka kama mutane da haka za ka samu suna cakuɗe da talakawan ka duba ga masallaci wanda a zo a shigo a ce man minkum muhammad sallallahu alaihi wasallam za a shigo a cikin kuwaye muhammad sallallahu alaihi wasallam jagora gaba daya a cikin mutanen yake tare suke kaiwa su kawo su yi sallah tare su tahi jihadi tare su tahi kasuwa tare duk wani abin da shahidin da mu tare ake yi to haka kalmar ta ta haɗu aka abubakar siddiq radiyallahu anhu malati sun makhtalafu fi jaishi usama akwai wata runduna da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kulla kahin ya bar duniya ita ce runduna ta usama Usama kuma yaro ne kararrabi mazala ya jagorantar da shi ya jagoranci wata runduna akan za ta tafi wani yaƙi hal yusirunahu aula shin za a gudanar a bar shi ya tahi ko kuma a'a sake shi a matsayin shugaba dama lokacin da aka dora shi suna ga cewa wannan dan mun tsili yaro ya sai zama shugaban mutane to yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu Usama kuma bai huta ba shi ne wasu kawo shawarar cewa a sake shi abubakar ya ce ina ci ni in sun ci abinda wazan laƙulla yana rayu a ci gani ya ce usama ya ce na'am ya ce koma gehe ya koma gehe abubakar ya ce duk wanda manzan Allah ya ayyana shi za su tare da usama ya koma gehe suka koma gehe gaba ɗaya kuma hadda umar ibn khattab radiyallahu anhu a cikinsu abubakar ya kama hanya ya raka su sai da kai su wajen garin madina ya ce wa kwamanda usama ina roƙon alfarma a wajenka ka bar mun umar ibn al-khattab saboda ta hiyar da al'amuran nan ya rika ba da shawarwari akan abubuwan nan usama ya ce an baka wannan dama umar ya zama kaga waɗannan mutanen haka suka yi suka yi addini abubakar ya ce wallahi bayan da za a yi warware abin da mazalla ya kulla sallallahu alaihi wasallam to kaga nan ma sun samu dan tirjiya amma wantahan niza'u bi azmi abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu amiral mu'minina ala infazihi wantahan niza wannan ja'in ja ya ka karshe da azama da abubakar siddiq ya doka akan infazihi zartar da abinda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya kulla tun arayi to kaga waɗannan duka an a lokacin hal umar yana ga cewa ya za a jagontar da wani ɗan yaran amma abubakar ya ce a zancen a sake usama bai taso ba shi zai fi zama kaga ba a yi rigima ba a ce ba ga awakar da umar ana ta rigima ana ta wani na dukkan wani saɓani in ya zo to ana gudanar da shi a kan mi a kan abin da ya shahi dalili kaga a nan dalilin da abubakar ya bada dole ikna'in kowa kamar dole kowa ya yarda ya ce ya za in sun ci abin da mazalla ya kulla kai kan raka sun ce ba wanda zai yarda to shi ne malaki cewa sun matanaza'u sannan kuma suka yi ja'in ja' fi mani'i az-zakat min ahlin ridda daga waɗanda suka yi hana cewa ba za su bayar da zakka ba daga cikin waɗanda suka yi ridda sai aka yi gungu-gungu wanda ƙauyen ku kawai ku turo wani wakili sai soja abubakar sai ce to mu dama zakka da muke bada manzalla muke ba ma sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim yau manzalla baya nan ba ma mara zakka waɗannan su zo waɗannan su ma su zo wannan su ma su zo yanzu yaƙan su za a yi ko ba za a yaƙe su ba wasu daga cikin sabbin suka ce a ba za a yaƙe su ba ai musulmi ne umar abubakar yake cewa wallahi la uqatilan man farraqa baina zakati was salat yace na rantsi da Allah sai na yaƙi mutumin da ya raba tsakanin sallar zakka dalilan da suka tabbatar da sallah su suka tabbatar da ni da zakka umarni ne na Allah subhanahu wataala yau wani ya ce ba zai bada shi ba kamar ka ce a cikin rukunan imani ne ko musulunci ka ce ka hudu rukuni kaza kai baka imani da shi ba ina musuluncin ka yake babu abubakar ya nuna musu jajircewan ma wallahi ya kansu da yi wa hasaman niza abubakar ya kare rigiman wannan da ja'in ja'in nan bi azmi abubakarin da azama da ya doka ala qitalim akan ca zai yake su sannan kuma wa ruju'i بقية الصحابة الذين كانوا خالفوه إلى قوله وموافقتهم له waɗanda suka saba wa abubakar a wannan suwa suka komo a kan ra'ayinsu suka ce sun yarda abinda abubakar ya gani lalle tabbas haka nan babu yadda zai mutum ya kai inda zai bayar zaka haka kawai ya ce a kiba abadawa kuma ya ce zai musulunci kuma wannan kin da suka yi su ki ne wanda yake na zuhud an kiba abadawa to kaga dole ya yi su to kaga wannan wannan shi ma ja'in ja'in haka yazo kuma ya wuce a cikin nutsuwa a cikin fahimtar juna duka wannan musallan mala yana kama su dan ya bayyana mana cewa sahabbai ko kuma magabata ba a ce ba ba sa sabani tsakanin su ana samun sabani tsakanin su amma wani abu ne wanda yake iya da sauki tsakanin su sannan mala yake cewa summa innal ghalibiyatal uzma min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lam yushariku fi sifin wal jamal sannan kuma ka sani alghalibiyat al'uzma mafi galaba mutane masu yawa daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi musharaka ba ya'ani ba su sa hannunsu ba a wani yaƙi da aka yi na asuffi ya ce wal jamal haka kuma da yaƙi da aka yi na jamal shi harbu siffin shi siffin ɗin a karan kan shi sunan waje ne malace fa harbu siffin au ma'arakatu siffin هي تلك المعركة التي دارت بين جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجيش معاوية رضي الله عنه شيني وتا غبزا وادا أكاي سكان رندنوني قدابي wannan gaba ta daga cikin gaban da 'yan shi'a suke ɗauka su rika suka sahabbai abu na farko da ya kamata duk mutum mai imani ya sani sahabbai ba ma'asumai ba ne ba suna iya yin daidai suna iya yin ba daidai ba abu na biyu sun kai matsayin mushtahidai dalili ya tabbata cewa mushtahidi in ya kai mushtahidi idza ijtahada wa wa akhta'a falahu ajrun in kai ijtihadin kai kuskure ma lada za a baka in kai ijtihadi ka samu lada biyu za a baka lada ijtihadi da lada samu wanda kai to wannan ma'arakatu siffin an gwabza tsakanin rundunar aliyu ibn abi talibin da mu'awiya radiyallahu anhu Allah kare da a gare su gaba kida shine malam mai nunatul qahtani yake cewa da ma jara bayna sahabat fil waqa yace fa qatiluhum minhum wa qatiluhum lahum fakilahuma inda Allah marhuman yace kakkasa kanka rigima kana wani magana wani ya kashe wani cikin ya ce da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk an musu alƙawarin aljanna kai na roka ciki kai ta kanka qatiluhum minhu wa qatiluhum lahum fakilahuma inda Allah marhumani dukkan su an musu rahama wajen Allah to wannan wannan wannan yakin da aka yi ya samu asali daga neman jinin Usman ibn Affan radiyallahu anhu shi mu'awiyar radiyallahu anhu فمعاوية وأصحابه كانوا يطالبون بدم عثمان سكتش سوسنا نيمان جنو عثمان ابن عفان تند كشش أكل والاقتصاص سنكم أزو أي قصاصي wanda ya kashe usman a kashe shi shi kenan wani shi ne manuhan wa mu'awiyar radiyallahu anhu wa aliyun radiyallahu anhu kana yi ƙwalibuhun awwalan bilbai'ati lahu sun matashtami'ul kalima ala imamin wahidin shi kuma aliyu ya ce kahin aje zuwa ga nemo jinin usman a san wane ne jagora a san ƙarƙashin wa ake tahiya a zo a yi mubaya'a ai aka yi mu baya aka samu shugaba a lokacin kuma sai a fantsama wannan aikin na nemo jinin usman kaji abinda shi mu'awiyya yake tunani da abinda shi aliyu radiyallahu anhu yake tunani allah ƙara yarda a gane su gaba ki daya to wannan abin sai an ka matakin da kusan an samu tawafu da wahdatul kalima amma da yake asalin abin munafukai ne da waɗanda ba ba musulmi a cikin shi ba su wane ne su abdullahi ibn sab'an alaihi billahi alfu la'ana abdullahi ibn sab'a wani mutum ne wanda ba yahudu ne ya shigo musulunci dan wata manuwa kuma ƙarshe su suka rika kururuta usman cewa yayi kaza a mulki yayi kaza yayi kaza yayi kaza aka kai matakin da sai da aka zo aka kewaye shi a cikin gidan shi kwana da kwanaki ƙarshe kun so kashe shi rundunar musulmi a lokacin za ta farma su waɗannan mutanen shi usman shi yake hana su wanda wannan kuma gaskatuwar maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma manzala sallallahu alaihi yake cewa wata rana yana zaune abubakar ya sallama aka ce ya shigo a bashi albashir na aljanna ne umar ya sallama aka ce ya shigo a bashi labarin na aljanna ne usman ya yi sallama aka ce ya shigo a bashi labarin dan aljanna ne kuma akan wata musiba da wani zalimci da za a yi a kashe shi kuma haka zo ba suka kashe usman radiyallahu anhu duk wata rigima da kake ji da sunan musulunci kusan daga wancan lokacin ta samu asali saboda dakhala min addini man laysa min ahli sun shigo cikin addini waɗanda ba addini ba daga wasu kwata-kwata rundunar na guda biyu na aliyu radiyallahu anhu da mu'awiyar radiyallahu anhu an samu tawa an samu daidaito an sulhunta komi ya ƙare su waɗannan munafukan su suka tashi cikin daidai suka kitsa abinda suka kitsa ana wayewan gari kawai sai da aka ji an cako ana yaki to wannan ma'arakatu sifin da aka yi shi ne mala ya ce ka sani innal ghalibiyyatal uzma min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yushariku basu sa hannunsu a cikin wannan yakin ba kaso da yawa daga cikin sahabbai me suka yi gehe suka koma su waye suka jagora suka suka zamanto suke hura wutan fitina abin yan bana bakwai yan kubari mun iya su ne suka shigo kai kana ga wani azamne su wani azamne su wani azamne suna nisanta abu amma ka aka zo aka shiga kai ta abubuwan da munafukai suka ta kunna abubuwa karshe kuma aka salwantar da rayukan mutane da yawa wannan ita wannan mas'alar fi haddi zatiha matsayin ahlu sunna akan ta adamul khawdi fiha babu zancen kutsawa a cikin ta muawiya radiyallahu anhu sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bal iya da albashirin aljanna aliyu ibn abi talibin radiyallahu anhu sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda aka ba su albashirin aljanna tun a gidan duniya to kai kuma ka shigo a yanzu kai a matsayin suwa kenan me yake wajibi a kanka ka ja bakin ka kai shigo to wannan rigima ita ce ƴan shi'a suke suke shiga ce wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza a daidai lokacin da mu aqidanmu game da sahabbai ba masumai bane ba mutum ne yayi alheri dubu dan yayi kuskure daya in dai kai ka san ya kamata ya kamata ka tanka mishi ka kamata ka tanka mishi a daidai lokacin da kai da kake nema ka tanka mishi wa kai alherai dubu din na kai sharri ne dubu in an yi sa'a ne za a samu alherin daya a tare da kai in an yi sa'a wanda zai murji irin shi zagi abubakar zagi umar zagi usman wannan la khaira fi ba wani alheri tare da shi to mal shine ke ce anan as-siffin wal jamal haka kuma wani yaki da ake na biyu shine na na jamal wanda shi ma su Aisha radiyallahu anha sun zo an yi fitintunu ne da yawa to waɗannan fitintunu ma da yake cewa ka sani fa innal fitnata lamma hadasat ba'da maqtali Usman radiyallahu anhu i'tazalaha aktharu sahaba waɗannan fitintunu lokacin da suka taso bayan kashe Usman da yawa daga cikin sahabbai sun kaurace wa wannan fitintunu ba sa ciki yace wallazina a بعد مقتل عثمان اعتزلها الأكثر الصحابة وما حضرها إلا منهم إلا القليل waɗanda suka shigo cikin aka yi abin da su ‘yan kaɗan ne daga cikin sahabbai malace wanda suka shigo imma wallazi na hadaru kanu mujtahidin su ma a matsayin fahimta da ijtihadi da suka yi akan matsalar cewa har ga Allah ga abin da suka fahimta ba irin naka wanda za ka yi ta rigima saboda a baka wani matsayi kuna makamancin wannan abinda suka fahimta tsakaninsu da Allah malai cewa ma kanu yuridunar kitala ba nihinsu bane yin yaƙi innama qasduhum al-islam manufansu shine ya za a yi a daidaita abubuwa a gyara su bi khilafi man dunahu sabanin wanda ba su ba duk wanda ba su wanda suka shigo cikin abin nan kawai da niyya ne na ayi ayi ayi kaza ayi kaza amma duk sahabban da suka shigo niyya ce ta kawo gyara malai ta bi khilafi man dunahu yake cewa min ahlil ahwa ina daga cikin ma'abuta son zuciya su wane ne na harko akwai as-saba'iyya sune mabiya abdullahi ibn saba abdullahi ibn saba abdullahi ibn saba bai hudu ne iya daga cikin mutanen garin sana'a mahaifiyar shi wata mace ce wanda kalan watan ta baki ne daga suke kira shi da suna ibn sauda ibn sauda abinda zai baka mamaki shi wani abdullahi dan saba ne har a yau ɗin shi'a suna girmama kabare shi iya girmamawa manyan malaman shi'a za ka yi suna ce allahun mahshurni ma'a abdullahi ibn saba suna ce allah ya tada su a gobe kiyama tare da abdullahi ɗan saba tabbas ko allah zai tada eh suna girmama shi suna kaza saboda me saboda manufansu ba addini ba ne ba rudun da wannan mutumin ya ka a cikin addinin shine kawai abin da ya burge su to shi kuma rayuwar mutum mai iman dama duka rayuwar da kake mece ce jarrabawa ce Allah zai jarrabe ku ya gaya za ku musuluncin za ku bari ko kuma hanyar daidai za ku nema ina za ku bi ibtila sannan wal khawarij haka kuma da al khawarij al khawarij su ne mutanen da suka bar ma'abuta gaskiya suke kafirta duk wanda ya aikata wani aiki na laifi kowane ne su halatta jini shi kuma su kashe shi lokacin da aka zo za a yi sulhunta tsakanin mu'awiya da aliyu ibn abi talib mi ya faru aka zo aka sa alhakam waɗanda za su yi zama alƙalai tsakanin waɗannan rundunar guda biyu suho daga cikin waɗansu wanda suke mabiya wanda suka biyo aliyu da aka ce ai an sa wani a matsayin alƙali kaza suka ce ina ya za a yi kabar littafin Allah kuma ka sa wani a matsayin alkali tsakanin mutane suka kafartar da aliyu shi ma to khawarij su ne mutane da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙarƙashin rihin sama bai ɗauki wasu mutane ba ƙazamtattu sama da khawarij saboda ɓannar da suke wanda ba sa ji ba sa gani kuma me sharrinsu suna jingina kansu zuwa ga musulunci suna jingina kansu zuwa ga zuwa ga musulunci wancan hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa za a samu wasu matasa yara sun iya karatun Qur'ani masu kokarin qiyamul layli masu kokarin kaza masu kokarin kaza ake doka hadisi ake fasarta ahlus sunna da shi so suke haka yan bid'a alhali duk mutumin da zai wannan magana wallahi kwata kwata ya jahilci abin da ake cewa tarihin musulunci duk mutumin da ya karanta at-tarihul islami ya san suwa ne ne khawarij saboda ba yau aka fara su ba tun a wancan lokaci aka fara su a sallan dare ba su kamu ba a iya karatu ƙur'ani ba su kamu ba amma kana ƙarya su ce ka kafurta kuma sai suka shiga ahli sunna ga suke to khawarij su ba suka saka same su a cikin wannan yakin da aka yi wa shi'a sannan kuma da ma'abuta shi'a malai ce fa innama hum ashabu ahwa'in wa fitna zaka same su duka waɗanda suka bada goyon bayan nan saba'iyya mutanen abdullahi dan saba khawarij da ƴan shi'a zaka same su duka ma'abuta sun zuciya ne da fitina da ma malai ce wa humul ladhina tasabbabu fil qitali wa hamalu sahabata alai su suka sabbaba wannan yaƙin kuma suka ɗauki su daga cikin sahabbai suka sa cikin abu kala abdullahi ibn ahmad abdullahi ɗan ahmad yake cewa haddasa na abi ya ce haddasa na ismail ya ne ibn ulayya haddasa na ayyub as-sukhtiyani an muhammad ibn sirin kala yake cewa hajjatil fitna hajjatil fitna da fitina ta tashi wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam asharata alaf a lokacin da waɗannan fitintunin suka zo a sahabban mazalla akwai sama da mutum dubu goma amma mutum nawa ne suka shiga aka yi wannan yaƙin su wannan fitinar yake cewa fama hadaraha minhum mi'a ya ce wallahi ba a samu daidai da mutum ɗari ba a cikin dubu goma sai shiga cikin wannan fitinar ya ce bal lam ya bulugu salasina ya ce bari ba su ma adadinsu bai maka talatin ba duk suwaye waɗanda suka biyo baya wanda 'yan shi'a 'yan saba'iyya da khawarij da sauransu قال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي يكتب وهذا الإسناد من أصح إسناد يكتب من أصح إسناد على على وجه الأرض ya ce wannan sanadin ta wannan magana ta muhammad ibn sirin ya ce tana ɗaya daga cikin mafi ingancin isnadi a makasa mutum dubu goma amma da su wuce mutum talatin ba a cikin sahabbai wanda suka halarci abu sauran kusan mutum dubu tara da ɗari tara da nawa da abubuwa da saba'in duka suna da suna kallo a fitina ce mala ce waƙar jama'a Allah shamlal umma haƙiƙa Allah mai girma da ruwa ya haɗa shamlal umma ya ne kasuwan al'umma ba a dal fitinati bayan wannan fitinar bi tanazuli alhassan ibn aliyin radiyallahu anhu da tanazul sabka daga matsayin shi da ya yi alhassan ibn ali ibn abi talibin radiyallahu anhu alal khilafati li muawiya bayan rasuwar ali ibn abi talib karshe alhassan ibn ali ya zama to shine jagora a bangaren da aliyu yake rike a lokacin aka zo aka yi wata haduwa sai shi alhassan yake cewa ni na sabka daga matsayina na shugaba ni ma daga yau ina ayyan ina shelanta muku cewa mabiyi ne ga mu'awiyar ibn abi sufyan radiyallahu anhu haka alhassan radiyallahu anhu ya faɗi wanda wannan kuma shi ma labari ne wanda ya fito daga as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada labarin wannan wani lokacin manzo Allah ke cewa wannan dan dan nawa zai zamanto sababi na haduwan kan manyan manyan al'ummar musulmi guda biyu ana rigima wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in fa in baqat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah kaga abin da ya sausu da cikin safai shiga abin to alhassan za ka samu a yau ɗan shi a ba sa maganin shi ko kana suna alhassan sai ka an gina wata ƙubba ko ruwaye alhusainiya an gina wane ne alhusainiya amma ba a maganin alhassan saboda mai suke gani suna ga ya ba da su bai kamata ya haka ba kuma ya haka to bitanazul alhassan ibn ali radiyallahu anhu على الخلافة لمعاوية رضي الله عنه عام الجماعة شكرا دا كيرت رسولنا شكرا الجماعة wata shekara ce ita ce shekara ta 41 daga hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce shekarar jama'a shekara haduwan al'ummar musulmi gaba ki daya malice wa qad daqa ahli al-ahwa'i wa la yazaluna wannan abin da al-hasan yayi ya kumcici ma'abuta son zuciya da yan bid'a wa la yazaluna basu gushe ba kuma har a yanzu yake cewa zar'an bi hada sulh azim suna jin takaici da haushi akan wannan sulhun da aka yi mai girma zara'an wannan kalma a karan kanta ana nihin mutum yi ta bayani da halashe shi bayani na sharri akan wasu jama'a su za ka samu har a yau ba sa barin abin daga an je an dawo wannan labarin suke ƙara kawo suna maimaitawa malice sun ma'inna sahaba sannan kuma lalle su sahabbai allazi na shtahadu waɗanda suka yi ijtihadi wa sharaku suka sa hannunsu fi tilkumul ahdas a cikin waɗannan yaƙe-yaƙen da aka yi sahabban nan fa qalilun ɗan kaɗan ne wa da'awa anna anna ammata sahaba zaka samu ɗan shi'a ko wasu abuta son zuciya suna cewa ai gama ko kuma da yawa ko mafi yawancin sahabbai ai da su aka yi wannan magana ta cewa mafi yawancin sahabbai da su aka yi waɗannan rigingimu malaka ta laysa sahiha magana ce ba daidai ba wa hiya min iftira wa hiya min iftira'ati al-ikhbariyin wanda iya daga cikin kage-kage na masu ba da labari masu ba da labari abinda suka ga dama za su faɗi mu yanzu ka ɗauki kafafen da suke ba da labaran da kake gani kana zaune a nan sai a riƙa ba da wani labari sai kai ta mamaki ƙarara kawai gashi nan ashe abin kawai ƙarya ne ba haka nan ba ne ba labarin da za a bada daban abin da yake faruwa kuma daban wanda wanda yake maka nuni ashe wasu wuraren ma kawai wasu abubuwa da aka zo aka kitsa aka zaunar da su don su faɗi muku abin da su suke su abin da ke akwai abin da ke cewa alharbul ilami ko alhazul fikri yaƙi na kafafen sadarwa ko kuma yaƙi na abin da ya shahi a yaƙi bakwalanku a wanke su tas a hudda muku alheri a tusa muku shari yanzu waɗannan al'ikbariyin duk wanda ya ba ma ‘yan ba da labarin nan jiki ka saurari muryar wace ce ƙarfe shidda sannan bayan shi ka zo shidda da rabi ka saurari muryar wace ce sannan kuma bayan shi karfe bako ka saurari muryar wace ce bayan shi ka zo karfe takwas ka saur a kaɗan sai ka yi kusa awa biyu da wani abu kana sauraron kuma mafi jiwanci ƙarya ne wani yana ƙariya daga nan kuma arp zai koma a yi tacce kowane lokaci wallahi wanda zai samu ka hawan jini saboda abin da bai taka kara kana hinka tsammanin kaman in ka zo wurin za ka ga babu kowa ko ko mutanen a gigije suke sai ka mutane a cikin nutsuwa suna rayuwarsu suna ba Allah bauta ba ruwansu da komi to waɗannan masu ba da labaru haka suke rikita abubuwa kuma wannan ba na abu ne ba na yau kuma abubuwa ne ake kirkira su dama da wannan manufa kai yanzu mutum ya buɗe radiyo a turai ya zo nan ya jarraba ya ce ya ɗauke ka albashinka a wata zai baka inda za ka zauna bakka da kaza bak duk komi zai ba kuma haka kawai to fi sabila za ce komi za ce shi ba musulmi ba fi sabila a hadafi saboda manuho cimma manuhon shi da yake da eh yari ta faɗi muku abin da shi ya yarda za ka ji abubuwa da yawa da shirye-shirye da ake da yawa wanda duka abubuwa ne wanda ya za a yaƙi ƙwaƙwallo tun kuna jin abin kamar abin mamaki kamar bai kamata ba kamar wane ne har a waye gari ku ji kun samu nutsuwa kuma kuna gari inda kaza ba ba menene kaza ba to nan ne suke so a zo malai cewa auhamun nas sannan kuma da rudun mutane faqad akhraja al-khallal fi sunnah al-imam al-khallal a cikin littafin shi as-sunna da sanadi wanda ya gabata ya huddo hadisi ko kuma asar na cewa quri'a ala abdullahi ibn ahmad qala haddathani abi qala sana wannan sana'in yana ne haddasana haddasana isma'il ibn ulayya qala sana ayyub ibn muhammad ibn sirin qala hajatil fitna wa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam asharatu alafin fama hadara fiha mi'a bal lam yablughu salatin irin nafsin magana da ta rike ta gabata a baya na gane ta wata mulaka duk da magana ta ba kenan dai za mu tashi a ita wannan matashiya sannan kuma mu zo zuwa ga abin da ya shafi sauran abubuwa na alfiraku dalla ƙungiyoyi na bid'o'i wanda ba kama taɓa jin su ba kai ana inda kake wanda an yi su wasu sun gabata wasu har a suna na suna ce za ka gane duniya an jima ana yi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mutafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اصلح ولاة امورنا اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اصلحنا يا رب واصلح ذريتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله